وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a darasi na goma sha takwas a cikin karatunmu na marar su'ud za mu tashi baiti na 116 insha Allah yau kwanan wata 25 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan hudu shekara ta 2017 ta miladiya na bismillah wa ma ila hada wa hada yantasib
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah قال النبي رحمه الله وما إلى هذا وهذا يصير وفيه كل دون الاستناد به نعم وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب وما إلى هذا هذا yana komawa ya zuwa ga wato aikin da aka abin da yazo a aikin da yake umarnin sa yazo ta'abbudan abinda maqsudin yin sa shine at-ta'abbud illar ah, illa ce ta'abbudiyya Ah, kamar ah, misalan da muka kawo kamar a a kamar sallah a shine haza ta farko wa haza shine abin da yake maqulul ma'ana wanda maqsudin sa al-fi'l inda yace wa ma tamahaba lil fi'li fataqdimu fihi murtaba abin da yake maqsudin sa shine aiwatar da fi'ilin ba ba shi da wani sha'iba na ta'abbud wato mai yin aikin ba shi ake so ba ba taklif ba ne da ake so mai yin aikin ya zama ya samu ladansa so ake kawai a samar da aikin bi qabdin nazar kan niyyar cewar zaka samu lada ko ba zaka samu lada ba to akwai wanda yake yana da fuska biyu aiki ne wanda yake yana da sha'iba na ta'abbud da sha'iba na maquliyatul ma'ana fa fihi khulfun duna nassin qad juli wannan duna nassin qad juli ya ta'allaq bi a a yantasib din nan wato abin da yake ake nazarta shi zuwa ga ta'abbud ko maquliyatul ma'ana duna nassin halin kasancewar sa babu nassi qad julib da aka kawo wanda zai haddade shin ana ne za a iya takdimin sa ko ba za a iya takdimin sa ba to fa fihi khulfun to akwai sabani Mana idan babu nassi da zai yanke akan akan mas'alar ayyukan da suke suna da fuska biyu ta waɗannan a fuskar ta'abbud da maquliyatul ma'ana to akwai sabani za a iya kaddamar da shi kafin lokaci ko ba za a iya kaddamar da shi kafin lokaci ba na'am
يعني أن المتصل بهذا وهذا أيضا wato abinda ake dangantawa ya zuwa ga wannan da wannan أيضا فيه شائبة التعبد abinda yake yake da wato bangare na ta'abbudi وشائبة المفقودية
da kuma kama a, a, a, a, da kuma wato kama na al-maf'uliyya a- afwan ma'quliyya ne ina jin wannan
المفقودية ma'quliyya نعم ko نعم a'a maf'uliya eh shi ne haka ne lil fi'li sha'iba din maf'uliya cewa maqsudin aikatar a- a- samar da aikin
كالزكاة kazzakaji kamar zaka وإنه يختلف في تقديمه hal hal yajuzu wa yujzi am la to an yi sabani a cikin gabatar da shi kafin lokacin sa hal yajuz ya halatta wa yujzi kuma zai wadatar idan an yi am la ko ba zai yi ba domin azzaka akwai sha'ibar ta'abbud ko tunda idan mutum yayi tabra azimmatuhu da kuma abubuwan da ya zo na nuna ladan da mutum zai samu huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha akwai kuma sha'iban a, almaf'uliyya cewa aikin ake so shi yasa hatta yaro da mahaukaci zakka ba ta faduwa a kansa domin maqsud shine aikin to a cikin irin wannan a to an yi sabani za a iya kaddamar da zakka tun kafin lokacinta kuma aka kaddamar da ita ta wadatar ko ko ba za a iya ba to shine fa fihi khulfu na'am
كونه تقديم to kaulin da yake cewa za a iya kaddamar da ita نظرا لما فيه من شائبة to duba ne da abin da ke cikin zakka na sha'ibatul maf'uliyya cewar aikin ake so saboda haka inda an samu aikin ko da an yi kafin lokaci babu laifi ya wadatar والقول بعدمه kuma kaulin da yake cewa ba za a iya kaddamar da shi ba نظرا لمن شهد في التعبد to duba ne da abin da ke cikin zakka na sha'iba din ta'abu na abin da yake kama a- a- na wato bangare na wato at-ta'abu yi da a, bautar a, wato a- a- a- a- bauta ga Allah
والزكاة مثلا to kaga ita zakka a bisa misali من حيث أصل سكن خلة الفقير ta fuskar wato a ka- ta ta fuskar gusar da bukatar mabuka a- bukatar fakiri كذلك wato toshe bukatar fakiri ka kaza iddain kamar ba kamar ram- kamar rankon bashi ne kamar biyan bashi ne ونحوه da makamancinsa من حيث أصول الثمرة bi mujarradin fi'il ta fuskar cewar abinda ake nema a samara fa'idar yin aikin a- daga an yi aikin ake samu na'am eh eh a to ai qasdu a ita ta keɓanta da cewa tana idafa ne ya zuwa ga jumal ba ta idafa ya zuwa ga mufrad wa alzamu idafatan ilal jumal haithu wa id kamar yadda ibn malik ya ce haithu da id a ta keɓanta ana musu idafa ya zuwa ga jumla yanzu ka kamar idas sama'un fatarat idas sama'un a id a a a wannan idani eh a amma id tana a ana mata a, idafa ya zuwa ga jumal yawma idin kamar ah, inda kaga inda aka ce kamar yawma idin istus'iduna kaga kamar ah, ah, hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wannan tanwinin iwadan anil jumla ne, ba iwadan anil ism bace saboda ita id ta banta wajen idafa ilal jumal shi yasa ai in ka zo haifu a kawo suna bayanta sunan ba za ka yi masa jarra ba don ba shi ne mudaf ilaihi ba shi zai zamanto jumla zai zamanto mubtada ne ga habar da aka shafe ko kuma habar da mubtada da aka shafe saboda haka kayan kamar ah, min haifu husulu samara ah, min haifu husulu samarati hasilatu Mm, bi mujarradin fi'l
ومن حيث التنصيص ومن حيث التنصيص على القدر المخرج idan kuma aka duba ta fuskar nassi akan gwargwadon da za a fitar
والقدر المخرج منه wal qadarul mukhraj minhu da gwargwadon da ake fitarwa daga cikin sa shine nisabi وهي أمر to ya zamanto al'amari ne ta'abbudi تعبد ghayr maqulil ma'ana ba abinda ake hankaltar ma'anarsa ba don me yasa aka ce sai dirhami 200 me yasa dirhami 100 yake da sabanin wannan hukunci me yasa ba a ƙara ba kuma abu ne wanda yake za a iya canzawa kamar a ce yanzu an gane cewar talauci ya yi yawa don haka a rage ilisabi maimakon daga dirhami 200 a mai da shi daga dirhami 100 tunda maksudin zakka shine biyan bukatar mutane saboda haka sai a ce za a yi kiyasi to kiyasi ana yi ne akan maƙolal ma'ana kuma wannan ya nuna kan cewa kun ga a cikin abubuwa na shari'a akwai thawabit akwai mutagayyirat akwai abubuwa tabbatattu ba sa canza akwai kuma wanda suke canzawa to kamar al-maqadir na shari'a yana nuna kan cewa wannan abu ne wanda yake hankali baya shigarsa ko kuma yanzu a ce al misali ai ya kamata idan tsananin zafi ya zo saboda wahala da tsananin zafi sallah azhar a rinka mai da ita raka'a biyu Mm. in tsananin sanyi ya zo da daddare sallar isha a a rinka mai da ita raka abi saboda a yi sauri a koma gida a ji ɗin daga wannan duk yana duk ba za a iya yi ba saboda abu ne wanda yake khair maƙolin ma'ana ta'abbud ne to kaga zakka tana da tana da a fuskar biyu. tana da fuskar a maf'uliyya cewa maksudin aikin saddu hallatul fuqara toshe bukatar fakirai da hanyar cewar kawai inda aka fitar da kudin aka bayar to kaga abin da ake nema an samu cewa hikimar zakka toshe bukatar mabukata don haka kaga ta fuskar wannan ko da an yi ta kafin lokacin tunda abu ne maqulul ma'ana al-maqsud shine al-fi'l za a za a ce za ta wadatar amma aka tsaya aka duba cewa to ai a cikin zakka akwai janibin ta'abbud a ciki domin da abin da shari'a za ta sanya masa maqadir ta iyakance shi ya nuna kan cewar hankali bai shiga cikin abin ba a abu ne wanda yake na wato ta'abbud daga Allah
وكيف يأكل الإنسان وحده mutum shi shi kaɗansa ta yaya za a yi ya gane أن زكاة المئتين وعشرين من الغنم cewa zakar wato a- a- awaki 120 وزكاة أربعين kamar zakka 40 ce Eh? nisabin farko na awaki ba 40 ba ne haka za ka tafi har 120 duk akuya ɗaya za ka bayar to menene wana wani a ta yaya za a yi ka wace hikima ce za ka gane kan cewar a sanya haka gayar bakonin ma'ana kamata a ce yayin da ya zamanto har ya ninka wannan sau uku a ce arba'in din nan sau uku ta zamanto guda uku
وقوله دون نص تكتب faɗinsa da ya duna nassin ƙadjuli ba tare da wani nassi wanda aka zo da shi ba يعني أن محل الخلاف yana nufin cewa mahallin wannan saɓani a والمتردد بينه cikin abin da yake taraddudi tsakanin ta'abbudi والمفعول wal maf'uliyya da kuma aiwat da kuma zant- zartar da aikin هل يقدم قوله shin za a kaddamar da shi kafin lokacinsa أم لا ko ba za a kaddamar da shi ba
فيما إذا لم يرد نص idan ya zamanto babu wani nassi da ya zo بجواز التقديم da halaccin a kaddamar وإلا جاز wa illa jaza bila khilaf idan ku nassi ya zo to wannan ya yanke gardama ya halatta a kaddamar da shi bila khilaf
ومثال ما ورد النص بالجواز misalin abin da yake nassi ya zo bi jawazi taqdimihi da halaccin wato gabatar da shi alwudu'u yin alwala إنه متردد domin shi al- ita alwala mutaraddidun baina ta'abbudi wal maf'uliyya tana taraddudi tsakanin at-ta'abbud wal maf'uliyya me me fuskar ta'abbud a cikin alwala akwai lada bayanin lada na wanke kowace gaba wal maf'uliyya kuma me maqsudin maf- me janibin maf'uliyya a cikin alwala na'am a cewar dai kan cewar ana yin ta ne dan dan ai sallah ana yin ta ne dan ai sallah ko نعم.
na'am to kaga yayin da yake zama to ana yin ta ne dan ai sallah ko da kayi ta ba da niyyar ka samu lada ba in kai sallah za a ce sallar ka ba ta yi ba mutum ne yayi alwala kawai yace yayi niyyar yin alwala amma bai halarto wannan ladan da ake samu ba janibin ta'abbud zai zai yi sallar sa saboda kaga ta wannan janibin ya zama to maksudin alwala mafuliyya
لأن خصوص هذه الأعمال domin a keɓance waɗannan gaɓoɓi دون غيرها banda waninsu ولزوم نصرها da lizamcin wanke su للحدث lilhadafi saboda wato kari ولو نزل ko da suna da tsafta أمر التعبد al'amari ne na ibada لا تظهر فيه حقيقة natijatul fi'l نتيجة haƙiƙanin natijar aikin ba ta bayyana a cikinsa in ka ce tsafta ce to gashi mutum ya shiga ya fito daga wanka amma in bai yi alwala ba ba zai sallah ba wannan wankan ba inda tsafta ce ai haka sai kawai je ya wanke sallarsa amma sai ya wanke kuma ba a ce wurin da wurin da yake wurin da aka samu yake shine yake sanya wari kamar karkashin hannu ba ce a wanke shi ba ko to duk waɗannan ya nuna kan cewar alwala ta abu ce na'am وظهورها في غير التعبد آه، كظهورها في غي... آه، في آه، في غير التعبد لا تظهر في آه، كما يد take baya- bay- kamar yanda take kamar yanda wato waɗannan ayyuka suke bayyana fi ghairi ta'abbudi a cikin abin da yake ba na ta'abbud ba wa kaunul wudu'i kasancewar kuma alwala yana tsaftace هذه الأعمال waɗannan gabobi معقول المعنى abu ne wanda yake maqulul ma'ana لأن التنظيف domin tsaftacewar تحصل ثمرته من a مجرد- fa'idarsa tana samuwa da mujarradin aikin
ولهذا كان أبو حنيفة don haka ne abu hanifa لا يشترط لا يشترط النية baya sharfinta niyya الهدف.
a cikin taharatul hadath a cikin tsarkin kari قائلا إنها yana cewa طهارة الخبر kamar taharatul khabar ce kamar tsarkin dauda ne yanzu za ka wanke in najasa ta taba rigarka sai ka yi niyya kamar mutum kayansa akwai najasa sai ɗauka ya bayar wanki shi mai wanki zai wanke ne kawai ko zai ya tsabtace tufafi yanzu sai a ce in ya dawo tun da ba a yi niyya ba sai ka je ka bi inda na sannan take ka wanke baharatul hadath ba ta bukatar niyya to imam abu hanifa sai kiyasin sai kiyasin taharatul hadath ala taharatul khabath yace ita ma ba ta bukatar niyya alwala ba ta bukatar niyya wajen imam abu hanifa haka zalika wanka baya bukatar niyya saboda haka da kawai zaka shiga swimming pool ko ba niyya kai wanka shikenan na'am wa'annan maksuda bilkul abin manufa daga kowanne daga cikinsu annabafa tsabta sai dai ita alwala musulmi sun yi ijima'i a kan wato halaccin kaddamar da ita kafin shigar lokacin sallah to kaga ya fita bin nas wannan shine ma'anar qaulul muallif duna nassin da na zakka ma ya fita da nasi ko me nasin na'am abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar abbas bi sanatai ya karbi zakkar abbas tun kafin lokacin ta yi na shekara biyu ma ya karba kaga wannan sai dai za su iya cewa wannan qadiyatu ayn qadiyatu ayn la umuma laha dan yayi ma abbas za a iya cewa wannan wani hali ne na musamman ko kuma dai wani dalili saboda shi fi'ili la umuma lahu saboda zai yana da fuskoki da dama to shine wani lokaci irin wayannan abubuwan wato malaman usul rigima su ta isa ka tsammanin ka da hujja in suka zo suka kawo maka fa'ida yanzu kaga in suka kawo ka'idar Imam Shafi'i a cewar qadayal wato qadayal a'yan إذا تطرق إليها إذا تطرق لها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قائدة da Imam Shafi yake yawan fada irin wannan qadiyatu ayn wanda ta faru ga wani ayyanannen mutum ba hukunci ne bane ya samu kowa da kowa ta samu mutum daya hukunci ya zo to idan ya zamanto akwai fuskoki da za a iya fassara wannan to wannan fuskokin da suke zuwa sai su sanya mata dunkulalliyar ma'ana da bata bayyana ba sai kafa hujja da ita ya faɗi sai zama to mujmal mujmal ko ba a hujja ce sai ce ka saha thawbul ijmal ka saha thawbal ijmal wa saqata biha al istidlal yanzu in aka dauka sai a ce yanzu wannan za a iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar abbas kafin lokacin ta yayi watakila saboda wata bukata ce da ta taso ta musamman ta musulmi watakila ya karba ne don ya sauƙaƙa masa saboda babban za a ce babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana da wadata a gabari yayi abubuwa ne waɗanda suke ihtimala da za a iya kawowa sai a iskatin da su amma a gaskiya watakila shi yasa shi ma bai kawo misalin zakka din ba saboda ba nas bane sai dai ya zamanto zahir sai dai ya zamanto zahir na'am eh ai akwai nusus cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salloli hudu da alwala guda daya ko ranar yakin fata ranar fata haga wannan inda ma shi ya kawo da ya fi dama haka din ne dukkan ijima dole ya san dole zai istinadi ya zuwa ga nas na'am alaikum salam eh eh ya halatta taqdimu zakka lil maslaha lil maslaha don ci fuqaha sun ce ga maslaha kamar yadda annabi eh ban ji ba ja za a yi maslahar mai bayarwa maslahar mai bayarwa watakila sai zama to firaran minar zaka ko yana hangen waɗansu kuɗi za su shigo so da aka bari ya yi saurin ya fitar da ita yanzu eh don kai ya haɗa su da waɗannan ba yawanci in a cikin inda ana maganar maslaha ana duba maslahar su al-mustafidu masu fa'idantuwa tarakawa na'am
وقال إن الأمر لا يوجه la yuwajjahu ko لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه wa qala innal amra la yuwajjahu illa lada lada talabbusin muntabihu wannan muntabihu din an ce shine fa'ilin qala din wato ma- eh, fadakakke daga cikin malaman usul ya ce innal amra umarni la yuwajjahu ba a fuskantar da shi ga mai yin ga wanda ake umarta illa lada talabbusin sai yayin da ya cakuda da aiki yayin da ya talabbus ya cakuda da yin aiki amma kafin nan ba ma zai yiwu a cewa mutum yayi ba in bai yi talabbus da shi ba bai ma cancanta a ce yayi ba wannan matsala ce ta wato a yan ilmul kalam a gaskiya a shi yasa bar dai mu karanta sharhin mu je يعني أن قوم من الأصوليين wannan a Eh, zakariya zakariya al-ansari ya kawo maganar shekul islam zakariya al-ansari akan matsala na'am يعني أن قوم من الأصوليين ya, yana nufin cewar waɗansu malamai daga cikin malaman ilimin usul له انتباه في الفن suna da faɗaka a cikin wannan fanni زعموا أن الأمر sun ce cewa shi umarni لا يتوجه إلا عند مباشرة الوجه.
ba a fuskantar da shi sai yayin da mutum ya fara aikin sai yayin da mutum zai yi aikin mutum zai mubashara aikin وكذلك كل الأحكام التكليفية عندنا haka zalika dukkan hukunce-hukunce na taklifi a wajensu su a wajensu haka suke زائرين أن القوة المستجد المستجمعة لشرائط التأثير suna suna cewar alquwwatul mustaj a- al- alquwwatul mustajmi'a li shara'it at-ta'thir karfi wanda yake shine yake tattara sharadin yin ta'asiri akan ya- akan abu ya faru لا توجد إلا عند المباشرة la tujadu indal mu illa indal mubashara sai lokacin da mutum yayi sannan wannan karfin ya zama to ya samu to in buka ba a ce masa yayi ba ba shi da ma da alaka kan ma aikin ma babu shi ne saboda haka yanzu kamar tashi yayin da ya zama to kan cewar kana da karfin da zaka tashi din kuma an ce maka ka tashi kai niyyar tashi to shi za a ce an umarce ka da ka tashi shine zai zama to da ma'ana kuma shine zai zama to in ka ki tashi za a ce ba kai ba amma yayin da ya zama to kan cewar ba lokacin da za ka yi mubashara ba ne suka ce ai gairu maƙul ma a ce ka yi abu tunda a lokacin ko ba ka yi ba ko ba ka yi ba za a ce ka saba ba tunda a lokacin nan ba a riga an samu al'illa al-mu'athira ba illa da take sanyawa kai na ni dai wannan yanzu da nake duba nake ganin wannan wannan nau'i ne amma mu ci gaba da mu ji
لأن لأن القوة- لأن المؤثر التام التام la yatakhallaf anhu atharu atharuhu نعم.
domin suka ce al-mu'athir tam wato mai tasiri cikakke bai ba zai yiwu ba wato ta ya ba zai yiwu ba gurbin sa ya tahallufi daga gare shi al-mu'athir tam shine wanda ya hada al-irada tamma da kuma al-quwa wato al-qudratu tamma yana yayi niyya jazima wanda babu taraddudi kuma yana da iko ne wannan shine al-mu'athir tam in an same shi dole a samu aiki amma in aka samu tahallufin ɗaya daga ciki to ba lallai a samu aiki ba to su suka ce al-mu'athir tam ba zai yiwu a same shi ba sai lokacin da mutum zai mubashara dan lokacin ne za a sai yana da ikon yi ko ba shi da ikon yi
لما عدم وجود الفئر to wannan sai ya nuna kan cewa rashin samun fi'ilin qabla al-mubashara على عدم تمام المؤثر ya nuna kan cewar wato al-mu'athir bai zama to cikakke ba
والتكليف عنده to kaga wato idan ah, wato in ba lokacin mubashara ba ba za a ce an samu wato al- wa al-mu'athir tam ba to su kuma sun ce at-taklif عندهم لا يتوجه a wajen su la yutawajja ba a fuskantar da yi ma mutum taklifi إلا عند القدرة التامة على التعظيم sai a lokacin da mutum yake da cikakken ikon yin abu
وإذا قيل لهم يلزم To, على هذا wato ma'ana kaga wato in kamar a ce ba lokacin mubashara bane aka ce umarni ya zo kan mutum ya aiki to an yi masa taklif bi ma la yuqa an kallafa masa abin da ba zai iya ba tunda ba shi da alqudratu tamma domin wato kamar aka ce mutum ya biya zakka za wato biyan zakka bai cancan ba a taklifi kan mutum ya biya zakka sai a lokacin da ya cika dukkan sharuɗan kuma yake da ikon yi amma kafin nan a ce an yi masa umarni idan ya sami ikon ya yi an kallafa masa abin da ba shi da iko da asali ai ba shi da iko idan me za a ce masa ya yi wato ma'ana sai wanda lokacin da zai yi zarka lokacin ne umarnin ya hau kansa amma kafin nan a ce an yi maka umarni ka biya zarka sannan kuma biyan zarkan naka ya zama to an yi tawakufinsa akan cikin waɗansu sharuɗa sai su ce wai aslan ma bai kamata a umarce ka ba na? ƙada yan usul ɗin nan bari mu ci gaba ku ji wato abinda ake ce ma intellectual acrobatics na'am idan aka ce musu a wannan ka'idar tasu to akwai lazi akwai lawa yana lizimta to in haka ne kenan sai mutum ya bar mu basharar yin aiki sai zaman to a ce masa yayi abu ba har abada ba za a yi ba za a taba ce masa ba tunda kun ce ba za a ce ma mutum yayi abu ba sai ya zo sai ya zo sai yayi mubashara to in haka ne kenan koyaushe mutum zai iya cewa ba zai yi ba tun da ba a umarce shi ba sai in ya zo ya yi mubashara a jamu sai su yi jawabi akan wannan ilzami da aka yi musu bi annan laumal mutawajja cewa zargin da aka yi masa saboda rashin aikata aikin ƙablar talabusi bihi kafin cakuduwa da yin aikin an yi masa zargi ne saboda ya yi talabusi bi ziddihi shi ne rashin aikin wa huwal kaffu anil fi'il shi ne kamewa daga aiki shi ne kawo ma'ana kawul mu'allif wanda ya kawo wato idan aka ce masa mutum ya ce ba zai yi aiki ba saboda tun da an ce taklifi sai idan ya yi mubashara to tun da kuma mubashara ba ba a yi masa taklifi ba don haka ba zai yi aiki ba saboda haka babu zargi a gare shi tun da wanda ka ce masa ya yi abu idan bai yi ba za ka zarge shi ko to shi wannan zai ce to ai ba ma a ce min da yi ba sai idan na zo zan yi mubashara to tun da ku sai na zo zan yi mubashara aka ce min da yi ba zan yi ba don haka ne kaga in bai yi ba ka za ka zarge shi da suka ce a zargin nasa da aka yi shi ne kafin ya yi mubashara din ai ya yi abin da yake aka san aikin da aka ce to wannan aka san aikin da aka ce ya yi kamar an ce masa ya an ce masa ya ba da zakka ya ƙi ba da zakka wannan shi akan haka aka yi masa lau amma shi ma za ka ce masa a yaƙe ba da zakka idan umarnin bai zo ba? to shi ne ishara gare shi fallawun ƙablahu alatta labbusi bilkaf wahiyar min adab ilkususi fallawun fihi fallawun ƙablahu yin zargi kafin wato mubashara da aiki ɗin alatta labbusi bilkafi saboda ya yi talabbusi da kaffi wato kamewa ga barin aikin da umarnin ya zo a kansa wahiyya min adabbil usus wani ya daga cikin mafi dika na usul na ka'idodi wato saboda ka'ida ce ta ilmul kalam da suka zo da ita ina jin zai yi musu raddi a ciki wa za'ama ibn subki al-imam ibn subki yace wannan shine tahqiqi to gashi ne shekul amin zai musu raddi wallazi yazhar abinda yake bayyana wannan annahu khilafu tahqiq cewa wannan sabanin tahqiqi ne sabanin tabbatar da abinda yake daidai ne cewa da kuma cewa mutum mukallafi ne bil fi'li qabla shuru'i tun kafin ma ya fara yin aikin an kallafa masa yin aiki kafin fara yinsa kuma an umarce shi da ya yi mubashararsa ya je ya yi aikin wannan an gina shi ne a bisa ka'ida wadda almutakallimu na malaman ilimin kalam daga cikin asha'ira suka tabbatar da ita da ma waninsu wannan wato abinda suke faɗa kan cewa fallau muqablahu ala talabbusi da kuma wannan mas'alar gabaki daya ta kan cewar innal amra la yuwajjahu illa inda illa lada talabbusi yace ka'ida ce wahiya ka'ida ce da malaman usul na asha'ira da waninsu suka tabbatar da ita wahiyya ka'idatun batila yake ka'ida ce ta wato ta ka'ida ce wacce take batila a kure ce la dalila alaiha bil iyan wato a bayyane la dalila alaiha babu dalili akan ta yajibu ruju'u ilaihi dalilin da yake wajabta a koma ya zuwa gare shi min aqlin ko dalili na hankali wala dalili na ballantana kuma dalili na nasi shi ne faɗinsu innal arda la ya buƙa zamanaini innal arda la ya buƙa zamanaini sifa shi ne al'arun la ya buƙa zamanaini ba zai zamanto ya tabbata a zamani biyu ba wannan ƙa'ida ce da ibn taimiyya ya yi a ƙalan nafas wajen raddi a kanta a cikin minhajus sunna minhajus sunnan nabawiyya da yawanci gaskiya lokacin da nake karanta karanta shi duk tsallake wajen nake wallahi dai kyau mutum ya tsaya yin tunani a kansu ɗin saboda don ka fahimci abinda wayannan malaman suke faɗa amma matsala ce wadda take abin nan ba ta da asar na'am a list a layab ka zamanin list halatti zalika cewa wannan domin mustahili ne wannan don haka kaga kamar iko akan yin aiki a wajensu arz wato arazi ne sifa ce wadda yake wato ba ta tabbata ba jauhar ba ne wa baƙa'ul arz indahum zamanai muhal kuma arz wato sifa ta zamanto kan cewar ta tabbata har zamani guda biyu mustahili ne wato haramun ne a hankalce da zai zamanto ta gabaci samuwar fi'ilin la'udimat inda wujudihi sai ya zamanto kan cewar lokacin da ya samu lokacin da aikin ya samu zai zamanto ba ta nan fala ya kunu muta'allaqan laha don haka ba zai yiwu ba ya zamanto fi'ilin an rataya mubashara an yi an rataya shi da wannan kudurar a lin'ida wato fi'ilin kai an rataya shi da ita kudurar lin'ida biya saboda babu ta bata nan to ku shi yadda argument ɗinsa yake wato su cewa suka yi aiki ba zai yi ba sai da kudurar ta amma to ita kuma kafin a samu aikin idan mutum yana da kudurar yin aikin to lokacin kuma da zai yi aikin ba zai yi a ce yana da kudurar ba saboda al'ard la yabqa zamanai kaji da Allah kawai sun zo sun sanya wata ka'ida sai ga sun kawo abu su mayar da abu mustahili bisa wata ka'ida shi yasa ibnu shaykh al-islam ibnu taymiya shi kansa wannan ka'idar ya caccaka wanda suka mai da ta kamar nasi al'arab la ya ba zamane ina abubuwa akwai ƙa'idodi da dama da suke ta fuskar hankali ta da wato da na ilimin kalam ya shiga cikin usul ilimin kalam da yawa ya shiga cikin usul shi yasa waɗansu suka suke ƙoƙari su surare abubuwa na ilmul kalam da ke cikin usulul fiqh su fitar da shi amma yana da kyau mutum ya san shi tunda za a karanta littafan a wannan ka'idar Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya ciccike ta sosai na na ka'idar a gaskiya eh shine ai suke cewa yanzu kaga kamar wannan shi alƙudratu alal fi'il shi ita ƙudura arab ce ba jauhar ba ce ba jiki ba ne energy ne yani alƙowar hasila sifa ce to suka ce wannan sifar ba ta zama a zamani in kana da ita kafin aiki to ba za a ce ta yi kayi istihabinta ba har lokacin aiki saboda ba za a ce kana da wannan ƙudurar ba sai a lokacin da za ka yi aiki sau da in kana da in kuma aka ce kana da ita kafin kai aiki ma'ana yayin da aka umarce ka aka ce kai saboda an yi mulahazar cewa kana da wannan kudurar to ba zai yiwu ba a ce kuma lokacin da za ka yi aiki kana da waccan kudurar ta da sai dai a ce wata sabuwar kudura ce kuma ba waccan ta da ba saboda abin nan al'arar guda daya wannan kudurar da kake da ita a da ba ita ce kake da ita ba a yanzu saboda arad ne arad la sabata lahu ba shi da tabbas ba shi da sabat kaga shine falau taqaddamat ala wujudil fi'l la qudimat inda wujudi saboda al'ard la yabqa zamani dalilin kenan fala yakunu muta'alliqan fala yakunu muta'alliqan laha dan haka ba zai zamanto wannan fi'ilin ya rataye da wannan kudurar ba lin idamiha saboda ba ta nan فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله لا قبله ai su a second chance dama ai a ai su second chance kasan suna cewa second chance shi kansa ma bi amr jadid ne sai akwai wani umarni na second chance din kafin ya zama tokan cewa ka yi shi saboda haka ba ma kudar ba shi kansa ma amur din ba wancan al'amrul awwal ba ba shine yasa kake yin second chance ba sai an samu alqada bi amrin jadid ko to yace a bisa wannan asali wato albatil na ƙarya da suka zo da shi kaga kenan umarni yana rataya da fi'ili ne ratayar lizimtarwa hala hudusi yayin da fi'ilin ake yin sa la qabla ba kafin sa ba saboda al-ard la yabqa zamani me dalili kawai shikenan ka sallama al-ard la yabqa zamani na'am wallahi ba kuma yawanci wayannan abin da yasa ba zan iya kawo muku cikakkun amsila ba gaskiya sai mun koma ita kanta wannan ka'idar yadda malaman a sha'ira ɗin suka faɗe ta da kuma yadda aka yi musu rafi amma akan wannan matsalar abinda suka kamar hasabin yadda shi ya yi bayani mumkin bari mu gani abin nan a wato mumkin a nan kamar yadda a cikin a wato matsala ce ta usul tsakanin al'asha'ira da mu'tazila su mu'tazila suka ce alfi'il la yakunu muta'alliqan lil qudrati hala huduthihi fal istita'atu indahum qabla al fi'li la ma'ahu ba za a yi taklifi a wajen motazila ba za a cewa mutum ya abu sai yana da iko la yi kalifin lahu nafsan illa wusa don suka ce in aka cewa mutum ya yi abu ba shi da ikon yi wannan wasa ne an san ba zai ba sannan a ce masu ya zama to wannan taklif ma la yi ba wato hankali ba zai yi tsoron shi to saboda haka ta yaya za a yi a umarce ka kai abu a ce umarnin ya zo lokacin da ake umartar ka ne ai kamata ya umarce da kai abu tun kafin a umarce ka domin lokacin ne aka ke za a san tana da isa za a ko baka da ita amma a lokacin da za ka yi ta yi baka da isa za kuma lokacin da za a yi fil aka ce ka yi an kallafa maka ma na tufa to su asalin a motar zila kenan su ko su asha'ira suka ce a'a التكليف أصل الأشائرة أن القدرة الحادثة تقاد تقارن المقدور لا تسبقه قدرة ودتك با تألّا تئرن تمتاني تهلتا تيين da kake yin abin da kake da iko din akai a lokacin ne take nan ba kafin ita ba to bisa wannan sai suka ce ba za a ce ka yi abu ba su lokacin da kake bukata yaushe da aka ce musu in haka ne ta ga kenan idan mutum ya zauna bai yi mubasharan abu ba kamar an ce masa ya yi zarka ba shi sai ya ce ba zai yi ba saboda ba umarce shi ba sai lokacin da aka ce ya yi sai lokacin da aka ce ya yi shi kenan sai ya zaman sa ba zai ba tun da hayar lokacin da aka ce ya yi bai yi ba kaga sai ya zauna bai yi ga aikin da baki ɗaya ba a bisa wannan ka'idar to su dalilinsu da suka kawo wannan ka'idar shine kan cewar ita kudura ba zai yiwu ba a ce kamar yadda motar zila suka ce kafin ka yi aiki ake tabbatar kana da kudura kana da istiba'a suka ce in kana da istiba'a kafin ka yi aiki to wannan istiba'ar da ta sa aka umarce ka lokacin da za ka yi aiki ba ta saboda wannan istiba'ar ba zai yiwu ba ya zamanto istiba'ar ɗazu ta ce istiba'ar yanzu kuma tun da aiki yara ta yadda istifa'a ne da aka yi yayin da ka zo yi ba ta wata istifa'a ce daban idan aka ce to an duba wannan istifa'ar daban a lokacin aka umarce ka shi ma dai ya zo kafin ka aiki yayin da za ka yi aiki wata istifa'a ce za ta yi bayar zamu dawo tasalsul a bayar zamu tasalsul ila ma lani aya so da ka ba za a taba ba za a taba umartar ka ba saboda ita wannan kudurar ba za ta taba zamantowa zamani guda biyu ba to kaga din rigimar akan wannan ka'idar ta su ce da kan cewar al'arab la yanqa zamanai tuhumar
shari'a za ta kawo
shine to kuma ai wato an riga an lizinta mana kuma mun riga mun san kan cewa a taklif ba a kallafa wa mutum abin da ba zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to da ka shiga cikin irin wannan wato neman irin tunanin da su ɗan ilmul kalam suke yi sai an shigar da shi cikin nusus an ga yadda za a yi a ce nusus din a haka suke to ba za ka mayar da nassi ya zo ya dace da ka'idar da waɗansu suka zo suka sanya in ma dai ka'idar ba daidai ba ce ko in ma fahimtar kai da nassin ya zama to ba daidai ba shi yasa ai kaga suke cewa wato nassi ba zai saba ma hankali wanda yake sarihi ba to sarihul maqul shine abin da yake hankali basir ya tabbatar da shi ba hankali irin rikitaccen irin rikitaccen hankali na yan falsafa ba da so suka kawo irin waɗannan irin waɗannan arguments na'am khamis a kowa da irin nasu aikatar da yake shi ilhari alwan kowane zamani da irin nasu ilhari amma wannan na ganin ba matsala ce wacce take siha ya tarattaba alaiha athar ba na'am kaga bari in karanta muku da Allah maganar qarafi waye ce wajen wahiya min adabtil ususi qala al qarafi innaha min adabtil ususi bi dhammatayn jam'u asas ay min aghmadil usul daga abubuwa da suka fi komai buya da rinsi a cikin ilimin usul ma'a qillati jadwaha tare da karancin amfanin ta ba ta da wani amfani idh lam tadhhar laha thamaratun fil furu' ba ta da wata natija a cikin hukunce-hukunce a cikin furo la natija ta laha to sai dai ya ce wa fihi nazar lima ya skuru filbaiti ba da hu to za mu ga menene a karfin na'am a aljamza وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه نعم أها بالفعل للإعلام قد تحقق آه. نعم إيه الأمر قبل الوقت قبل الوقت من أجل الإعلام به وتوبا من أجل المباشرة saboda sun ga ya abu kudin an samu umarni kafin shigar lokacin yin aikin to wannan lil ilamu bihi an sanar ne cewa in lokacin yayi kai saboda shi ma dan wannan ka'idan ne suka kawo dan me za a umarce ka kafin lokaci ya shiga tunda umarni ba zai yi ba sai lokacin da za ka yi mubashara sai ka ce ai da aka ce an yi din tunda sun ga an yi to sai suka sai suka yi masa sai suka samu masa mafita dan a sanar da kai ne na'am
وهي في فرض الكفاية وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشر- بشروع قد حصل suka ce wannan wannan sabanin yana da samara yana da fa'ida shine a cikin fardul kifaya fa hal yasqutu al ithma fa hal yasqutu al ithma fa hal yasqutu al ithmu bi shuru'in qad hasal to shin laifi yana faduwa daga kowa bi shuru'in qad hasal da fara aikin da aka samu daga koda mutum ɗaya ne ko ko sai an yi aikin an gama sannan al ithmu yasqutu shine samaratul khilaf mu karanta sharhi قوله وفيها wahiya a fadin sa da yace wahiya يعني به ثمرة yana nufin samaratul khilaf wato natijar wannan sabani الأمر a cikin umarni هل ينقطعه المباشرة shin umarnin yana yankewa bil mubashara أو لا ينقطعه إلا ko ko baya yankewa sai an cika aikin
والمعنى أنه على القول yana nufin cewa a bisa kauli da kan cewa yana yankewa bil mubashara yasqutul ithmu laifi yana faduwa a cikin fardul kifaya عن الجميع daga dukkan jama'a daga dukkan musulmi bi mubasharatil ba'd lahu da sa- da fara yin waɗansu yin wannan aikin وعلى القول الآخر a bisa qaulul akhar cewa wato la لا yasqutu يسكن ذلك bin- eh, illa bi tamamil fi'l la yasqutu zalika illa bi itmami fardil kifaya laifin ba zai faɗi ba sai an cika fardul kifaya saboda haka yanzu kamar a kamar aka samu gawa kamar aka samu gawa ta musulmi daga zarar an samu waɗansu sun je sun ɗauki gawan nan za su wanke ta su yi mata sallah daga zarar sun yi wannan sun ɗauke ma kowa ko ba sai sun yi sun gama idan aka ce suka fara yi sai ya zamanto ba su da kudura su sun fara yi kenan a lokacin irin tashin hankali ne aka yi ruwan bama-bamai sai suka kyale ta ba su yi ba sun yi mubashara to a laifin ya fada akan wadancan uku har sai sun gama in wani abu ya sa ba su gama ba zai zama tokan cewa ba su ɗauke wa wadancan laifi ba saboda haka sauran jama'a gaba ɗaya suna da laifi a bisa ƙaul da kan cewar wato a shi umarni yana zuwa ne bil mubashara kawai daga zarar kayi mubashara kayi umarni saboda haka kaga laifi ya faru daga zarar sun yi wannan sun sauke ma al'umma laifi gabaki daya amma wanda ake cewa a'a ba bil mubashara bane umarni yana nan sai idan an samu aikin ya cika gabaki daya sannan zai zama tokan cewa umarni ya kare to sai ya zama tokan cewa ko da sun yi ba zai laifin ba zai sauka daga al'umma ba har sai idan an gama gabaki daya a cikin farko kifaya Ah, akwai waɗansu masail ɗin ma ya ce hululu ya kawo su a cikin jam'ul jawabin Mm. wannan matsalar a wannan matsalar mu kyale ta yani da wanda kuma suke so su duba ta su je su je su dauko jam'ul jawami sai su je su ta su ta yin ta ni har wannan ma ban ga wani samaratul khilaf a ciki ba ina tare da qarafi da yace ma qillati jadwaha Mm. fa'idar ta kadan ce ba wata wata fa'ida illa abin nan wasa da kwakwalwa wasa kwakwalwa na'am
ومن ستار كلف الرقيب وموجب تمكن المصيب أو بينه والامتناع تردد شرط تمكن عليه منه إن فقد alaihim faqada عليه فقد
lilimtithali kallafa ar-raqib ar-raqib Allah yayi taklifi ya dora nauyi akan bayi lilimtithal dan su aikatar dan su aiwatar su yi imtithal su bi umarni wato me yasa ma aka ce mu yi abu me yasa Allah ya ce mu Hmm? fa mujibun tamakkunan musibu Ah, don haka a yalzam akan cewar wanda ya samu tamakkuni akan yin aikin a wannan shine yayi daidai aw bainahu wal ibtila taradduda waɗansu kuma suka ce maksudin taklifi shine abu ne da yake taraddudi tsakanin al-imtithal wal ibtila Allah ya yi umarni ne dan abi ko kuma don yin jarabawa ya gani waye zai waye zai yana taraddudi tsakanin biyu shar'u tamakunin alaihim faqada to akan wan a bisa wannan sharadi na samun ikon yin aikin sai ya zamanto wannan a- akan wannan akan wannan kaulin ba sharadi bane sai ka samu tamakunin yin aiki taklifi yana nan akan ka tunda ibtila ne yayin da ya zama to ibtila ne ko baka da iko domin Allah zai iya kallafa maka abinda baka da iko dan jarabawa kamar yadda yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah kaga a, ba za ku iya ba amma Allah ya taklifi da shi domin a, har sahabbai suka ce ya rasulullah an ce mana mu hijira an ce mana mu jihadi mun yi amma wannan ba za mu iya ba ya ce za ku ce ne sami'ina wa asaina bal ku ce sami'ina wa afa'an cewa wannan abin ibtila ne a gani za ku nuna isti'idadi na karɓa ko ba za ku nuna ba ba maksudi ku ku yi aikin ba Allah bai ce ku yi ba dan ku yi. da ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bi illa ba so yake yi ya muku hasabar ba so yake muku imtithal ya- wato ya sanya ku ya zama to hatta zukatan ku ma sai sun yi daidai ba hatta zancen zuci ba za ku saba ma Allah anan ba haka Allah ba maksudin sa da taklifi al-imtithal anan ba maksudin sa da ta- da taklifi anan al-ibtila ya muku jarabawa to kaga idan maksudin taklifi ibtila'i ne shar'ut tamakkun min al-fi'l ba sharadi bane shine yace din a alaihim faqada aka abisa wannan kaulin ya zamanto mafqud ai babu shi na'am ya kawo a kan
a wani wata matsala ce daban ba rikta ba wancan ba ce wancan mun banta ya fara kawo yana an muka tashi za mu je za mu je warware wancan da wannan
na sumbanta hajarul aswad ta yaya zai fada kan nan eh eh, a'a wannan al-imtithal ne al-imtithal ne saboda in ka sumbaci hajarul aswad yana yana kankare maka zunubanka saboda haka maksudi ne na al-imtithal ai wanda ni dai abinda zan iya tunowa na umarni da aka ce ayi wanda yake maksudin sa ibtila ne ni zai sai wannan to nake iya tunowa amma duk sauran wani abu da Allah ya ce ayi maksudin sa al-imtithal ne, zaka iya shi kansa wannan din za a iya ɗaukarsa a kan cewa maksudinsa imtithal mai imtithal shi ne wato imtithal na ƙabulin magana so yake ya gani za mu ce sami inawa a tsana ko ku za mu ce sami inawa a saina kaga imtithal ɗin ne kenan na'am
يعني أنه اختلف في مختلف اختلف في- wa yana nufin cewa an yi saɓani fi fa'idatin taklif a cikin fa'idar taklifi وقيل wa- waɗansu a a wani ƙauli aka ce هي الامتثال hiya al-imtithalu faqat abinda ake nufi a cikin taklif fa'idar taklifi a aiwatar kawai ake so وقيل هي تارة تكون للامتثال Ko a wani kauli aka ce fa'idar shine wani lokaci ta zamanto a aiwata wato imtithali bin umarnin kam kwatantawa وتارة تكون للامتثال wani lokaci kuma tana zamantowa lilibtila ay al-ikhtiba wato jarabawa
وهل يعزم wa hal ya'zamu eh?
وهل يعزم
wa yahtammu bil fi'l shine al-ikhtibar din hal ya'zamu shin zai yi azama wa yahtamu bil fi'l ya himmatu akan yin aikin fayusabu a bashi lada أو يعزم على ترك ko kuma zai yi azama akan barin aikin العقبة sai a yi masa hukuba
وعلى الأول a bisa kauli na farko التمكن من إيقاد الفعل at- tamakkuni na wato mutum ya aiwatar da aikin شرط في توجه sharaɗi ne wajen a fuskantar da taklifi gare shi shine famujibun tamakkunan musibu dan haka wanda yake wajabta cewar sai an samu tamakkuni iko akan yin a- yin aikin musibu yayi daidai cewa ba za a ce mutum yayi ba sai yana da iko inda fa'idar taklif shine a imtithal amma yayin da ya zama to kan cewar fa'idarsa ba imtithal bane a to ka a- a- a- ya- domin idan ya zama to fa'idarsa shine kai ko an san ba za ka iya ba a ce maka kai ya zama to wasa Allah kuma nasahun anil abas babu wasa a cikin aikin Allah to kaga wanda duk yace fa'idar taklifi shine imtithal to kaga idan yace sharadin taklifi shine ana da kudura to kaga wannan maganar ta yi daidai na'am
وعلى الثاني wa ala thani a bisa kauli na biyu التمكن منه ليس بشخص samun iko a cikin yin aikin ba sharadi bane
وتمكين الثالث aha wa dhamiru fa'il taraddud a a a wa dhamirun fa'ilin taraddudu aw bainahu wal ibtila taraddada قائد إلى a'idun ila at-taklif ay at-taklif taraddada wa b- aw bain taraddada bainahu wal ibtila shine ma'ana taraddada fi'ili ne ba ba taraddud ba ya muka karanta baitin aw bainahu wal ibtila taraddada haka muka karanta shi ko to wannan shine fi'ili ne
المفهوم almafumu min kallafa min kallafa wanda ake fahimtarsa daga kallafa lilimtithali kallafa raqib وعلى الحكمة والفائدة bi ma'ana alhikmati bi ma'ana alhikmati wal fa'ida da ma'ana hikima da fa'ida na'am an fahimci wannan baitin ko shi wannan ba ko akwai iskali a cikin sa eh lilimtithali kallafa ar-raqib famujibun tamakkunan musibu aw bainahu wal ibtila taraddada shartu tamakkunin alaihim faqada an fahimci mas'alar aiko na'am
عليه تقديمه يجوز ويقع مع علم مدخول مع علم من أمر بال... مع... مع...
مع علم مدخول بالذي اجتمع مع علم من أمر بالذي امتنع نعم في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق محقق المنصور عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع akwai saba akwai fa'ida akan wannan sabani alaihi ayyubna alal khilafi a cikin fa'idar taklif hal hiya al-imtithal faqat aw hiya taratan al-imtithal wa taratan al-ibtila mas'alatani mas'ala guda biyu mu karanta sharhin sai mu sai baitin ya bayyana sosai يعني wannan shine shine ina jin baitin karshe a wannan babin ko na'am
يعني أنه يبني على الخلاف wato yana a a a a, a sabanin a- a- yanbani alal khilafi fi fa'idati taklif هل هي wato akwai matsalar da take ginuwa akan sabanin da aka yi a cikin fa'idar taklifi هل هي shin الابتداء shi fa'idar taklifi shine a kwatanta aikin kawai أو هي تارة ko ko wani lokaci kwatantawa wani lokaci kuma yin jarabawa matsala guda biyu wannan shine fa'ilin yambani matsala ta ne na'am الأولى matsala ta farko هي هل يمكن أن العلماء المعلوم أنه مكلف بالأمر hal yumkin an ya'lama al-ma'mur dai ko نعم hal yumkin shin zai yiwu al-ma'mur wanda aka umarce shi ya sani أنه مكلف cewa an kallafa masa umarnin قبل التمكن tun kafin wato samun iko na aiwatar da fi'ilin بناء على أن فائدته in aka gina akan cewar fa'idar aikin الامتثال al'imtisalu faƙat kwatantawa kawai لأنه قبل ذلك domin kafin nan bai sani ba a ya tamakkanu minhu shin zai sami ikon yi fa ya tawajjahu ilaihi alkhitab sai ya zamanto umarnin ya fuskance shi aula ya tamakkan ko kuma ba shi da i ba zai sami iko ba sai ya zamanto khilafin ba zai sai ya zamanto khitabin ba zai fuskance shi ba wannan mas'alar shine abinda muallif yake nufi da fadin sa ma ilmi man umir ai ilmi man umira bil bina'i lil maf'ul shine ma ilmi man umir tare da ilimin wanda aka umarce shi bi annahu da cewa shi mukallafi ne qabla tamakkun a ya wato matsalar farko shine idan aka ce at-taklif lil imtithal faqat التكليف للامتثال فقط to a wato a bisa cewar fa'idar taklif shine kwatantawa kaga idan ya faru ya lalle kenan wanda aka umarta ya zamanto kafin umarnin ya zo yana da sanin cewa zai iya tunda abin da ake so shine da haka dole ne ya zamanto yana da ilimin cewa zai iya idan kuwa aka ce fa'idar taklif zai iya zamantowa in kwatantawa zai iya zamantowa jarabawa wannan ba sharafi bane domin ko baka da iko za a iya umartanka tunda maksudi a maka jarabawa saboda haka al'ilmu bil qudra ba sharadi bane a bisa qaulul thani al-iblu wato al'ilmu bit tamakkun ilimi da cewa kana da ikon yi ba sharadi bane a bisa qauli na biyu a bisa qauli na farko kuma sharadi ne na'am وإنما ربط هذه المسألة يا راتي ونم يا دور ونم مسألة بالأخرى دتي مسألة تبيو دلفز مع domin al-maqsud al-akbar manufa wacce take mafi girma shine dai ita mas'alar ta biyu ita wannan kamar mai binta ce walhaku fi hadhihi almas'ala abinda yake abinda yake wato gaskiya a cikin wannan mas'ala cewa shi ibtila'i yana daga cikin fawaidut taklif da kuma kan cewa ba sharadi bane a cikin yi ma mutum taklifi da aiki at-tamakkun min al-fi'l da wato shaida wato samun iko akan yin aiki da shaida al-qur'ani domin a cikin kisar annabi Ibrahim da yanka ɗansa ulima annahu alima annahu mukallafun bi dhabihi ya san cewar an kallafa masa yankansa qabla tamakkun min zalik kafin ya kafin ya sami ikon yin haka din aka kallafa masa saboda kaga an yi masa taklifi kafin ya sami ilimin cewa yana da iko wa hikmatuhu hikimar yin wannan ikhtibaruhu jarabawarsa inna hadha la huwa al-bala'ul mubin ko na jarabawarsa da masa ibtila'i hal yatawah hal yatahayyu zai hada ikon sa ya shirya lidabhi waladihi ga yanka ɗansa fa fa'ala kama qala ta'ala wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi ya fuskantar da shi lil jabin wato ga ga fuskarsa sannan Allah ta'ala ya bayyana cewa hikimar wannan taklifi ibtila'i ne da ya ce inna haza lahuwal bala'ul mubin lalle wannan bala'i ne mai girma wato jarabawa ce a mabayyaniya saboda haka kaga an yi taklif qabla tamakku qabla qabla tamakku qabla al-ilmi bit tamakku kafin saninsa da cewa zai yi Na'am. Eh shi ne, sawa'un umarnin don ka yi ne ko kuma hata wanda yake, inda aka ce ka yi, to an san za ka iya. sai kawai kai azama kan kai kada kai taraddudi shine maqsudi al-mas'alatu thaniya هي هل يجوز او التقليد بما علم الأمر bima alima al-amir wahdahu وحده أو الآمر والمأمور معا أن المكلف لا يتمكن من فعله شيني شين يا هلتا كما يا أبكو kunga akwai aljawaz wal wuqu ko sha usul suna faɗan wannan aljawaz shine abinda a hankalci bisa dalilin hankali zai jari amma kuma ba ai ba ba ai ba shine la yaqa ko kuma jaiz wa yaqa amma zai iya zamantowa gairu ja'iz kowa ya ƙa ko bai halatta ba amma ya abu zai iya yiwuwa An?
Muhammad ne ce zai zai yiwu la yumkin inda gairu ja'iz gairu ja'iz mustahil kenan al-mustahil kuwa mustahil na'am saboda haka gairu ja'iz la yaqa wanda bai halatta a hankalce ba ba zai afku ba
وتحقيق الجواز wato ya ce shin taklifi ya halatta kuma ya afku akan abin da shi ne yin umarnin shi shi kadai ya san cewar almukallaf ba zai iya ba ko kuma da shi mai umarnin da shi wanda aka yi umarnin duk sun sani cewar ba za a iya ba ya halatta a yi kun fahimci matsalar da ce matsala ta biyu yani ya halatta a yi taklifi da abin da shi mai yin umarnin ya san wanda aka umarta ba zai iya ba ko kuma da shi mai yin umarnin da shi wanda aka umarta duk sun san cewar wanda aka umarta ba zai iya ba ya halatta a yi irin wannan taklifin kuma ya afku ita ce matsala ta biyu akan wannan ita ma dai akan wannan sabanin idan ka ce fa'idar taklif shine imtithal sai ka ce a wannan bai halatta ba tunda idan shi mai umarni ya san ba zai yi ba a yi so da haka in yi umarni da shi ya zama to abar haka zalika idan shi da wanda ma aka umarta in babu aula da shi da wanda aka umarta duk sun san aikin ba zai yi ba saboda haka ya zama wasa alƙawar da kan cewa al'imtizal fakat shi ne fa'idar taklif amma in kace fa'idar taklif shi ne ko dai ya zama imtizal ko kuma jarabawa da kace a zai iya yiwuwa ko da shi mai umarni shi ne kaɗai ya san cewa abin ba zai yi ba maksudinsa ba shi ne a aikin ba maksudin ya jaraba ya gani za ka yi tanadi ka yi azama kan ka yi duk da ka san ba za ka iya ba duk da ya san ba za- ba zai iya ba na
أما wadda haƙiƙ aljawaz abinda yake tabbas shi ne abinda yake gaskiya a cikin wannan shi ne halacci أما بما علم العامل وحده amma a cikin abinda mai umarni shi ne kaɗai ya sani دون المأمور banda wanda aka umarta أنه لا يتمكن من cewar wato ba zai sami ikon aikata shi ba والتقليد فيه بحكمة الاتباع.
to yin taklifi da shi fattaklifu bihi yin taklifi da shi li hikmatil ibtila'i wadihun domin hikimar yin jarabawa a bayyana take لا إشكال.
ko ko ba za ka iya ba ya halatta a yi maka domin jaraba ka ake so a yi
لا la إشكال iskala fi babu wani rikici a cikinsa والله كلف إبراهيم ga to Allah ya kallafa ma annabi Ibrahim ya yanka ɗansa مع علمه tare da saninsa cewa annabi Ibrahim لا يتمكن ba ba zai sami ikon yanka ɗan nan nasa ba ya yi haka ne da hikmatin imtila da hikimar da hikimar jarabawa kamar yadda ya nasi a kai da cewa lalle wannan hakika bala'i ne a bayyane yana daga cikin rassan wannan asali da aka yi saɓani a kansa wadda macen da ta yi karya azuminta da gangan a cikin ranar a cikin da rana a cikin watan ramadan sannan ta yi haila a cikin wannan ranar bi ainihi ainihin wannan ranar تلزمها الكفارة to kafara tana lizimtarta بناء على التقليد بما علم العامل أسى المكلف bina a bisa cewar a- za a yi taklifi da abin da shi mai umarnin ya san almukallaf ba zai sami ikon yinsa ba بحكمة da الابتلاء hikmatil ibtila saboda hikimar ibtila'i ولا كفارة عليها على القول الآخر a bisa kauli na biyu kuma cewa al-maqsud shine al-ibtila a- a- wato al-imtithal babu kafara akanta babu kafara akanta in ku zo mu ga wannan matsalar ko mace ce ta karya azumi da gangan a cikin watan ramadan sannan kuma ta zo ta samu uzuri ta yi al'ada ko kaga ya ce in aka ce fa'idar in aka ce mata za ta yi kafara wannan shi ne taklif an ce mata ta yi kafara kafara din nan bina'an akan cewar za ta yi kafara tare da cewar ba ta da iko tunda wannan ranar ba ta da ikon azumtarta yayin da ta zo ta yi haila daga baya amma a lokacin da ta karya ba ta san cewa ba ta da iko ba ko amma shi Allah ya san cewar ba ta ya san za ta yi haila to kaga tunda shine kadai ya sani cewa ba za ta iya ba zai iya mata taklifi tunda maksudi ya jaraba ta amma a bisa kaulin da kan cewar wato sai a sai ita ma an ta san cewar ba za ta iya ba babu taklifi a kanta tunda a ba ta san cewar ba za ta iya ba saboda haka ba za ta yi kafara ba tunda ba ta da wannan sanin cewar haila za ta zo mata amma wannan matsalar mai malikiya suka ce kun fahimci matsalar aiko mai malikiya suka ce akan wannan matsalar mace ce tana cikin mace ce ta karya azumi da gangan sannan ta zo ta yi haila a zahiri da za a ce ta yi kafara ko duk lokacin da ta- lokacin da ta karya azumi tana azumi ba ta fara hailar ba Eh. to wanda suka ce ba za ta yi kafara ba ba akwai wanda suka ce ba za ta yi kafara ba na'am to amma tana rike lissafi ai wannan zanaba to zanni ne ba lissafi sai dai za a ce in za a ce ta sani wato za a ɗauki ta hakikan auren nan ko ta sani ɗari bisa ɗari ko ta sani bisa rinjaye kamar yadda yake ranar al'adarta to a bisa wannan amma a bisa- a bisa wannan ba za ta ba za ta yi kafara ba inda aka ɗauki cewar ta ke ta alfarmar wata ta ke ta alfarmar wata don lokacin in haka ne idan mace ta san cewar za ta yi al'ada yau kada tashi da azumi mai ko ina ta san cewar yau ne al'adar ta za ta zo zannan ba ta hakikan ba kamar yadda kake ba nisa saboda haka yanzu ta san cewar al'adar suna zuwa mata ne ranar sha biyar ga wata to shi kenan ta kwanta za ta yi bacci aka ana tashi ana sahur da ita ba ta yi sahur ba tunda gobe sha biyar gobe jinin ta zai to da aka ita ba za ta yi azumi ba za ta yi zuwa bayan eh to akwai wannan to shi yasa din da ya kaga a cikin wannan surar in ba ta dauki azumi ba sai ta yi kafara Eh? sai ta- ko ba za ta yi kafara barita ko ba za ka wajen ta mata kafara ba eh na'am yace wala kafarata alaiha alal qawlil akhar babu kafara akan ta a bisa ɗaya kaulin وأما مع علم العالم amma tare da ilimin mai umarni tare da shi wanda aka umarta tare ga baki daya أنه لا يتمكن cewar ba zai sami ikon aikata aikin ba كما لو فرضنا kamar mu fal- kamar muqaddara أن
anna nabiyan cewa wani annabi أخبر akhbara imra'atan ya ba ma mace labari بأنها تحيض cewar za ta yi haila في اليوم الفلاني a rana ta kaza من رمضان a cikin watan ramadan فهل عليها افتتاح saumihi to za ta iya bude za ta iya niyyar azumin بناء على جواز التكليف saboda an ɗauki cewar ya halatta a yi taklifi بما علم العالم da abin da mai umarni da wanda ma aka yi umarnin da shi ga baki ɗayansu أنه لا يتمكن cewar ba zai iya aikin ba أو لا ko kuma a'a binan alal qawlil akhar binan akan cewar la a abin nan a bai halatta ba shi ne ce matsalarmu da muka kawo mafita gagarin ka sami ya ƙina annabi ya ce ma mace cewa za ki haila ranar sha biyar a dalilin saboda shi yana kawai na yi mana saboda gaibu ne eh saboda eh a'a ai bai ce mata ki bai ce mata ki sha azumi ba sai mace za ki haila ranar sha biyar ga wata Eh? ka fahimta bai ce ki kare azumi ba annabi ne ya zo ya ce mata za ki haila ranar sha biyar ga wata shi kenan sai ranar sha biyar ga wata ɗin nan da ta zo sai ta ce a tunda na san cewar ba zan iya aikin nan ba don me ma zan fara to wanda yake cewa ya halatta a yi taklifi da abin da wanda zai aka kallafa mu da shi mai taklifin da wanda aka yi mai taklifin sun san ba za a iya yi ba wanda suka ce ya halatta a yi eh, to kaga sai su ce in ta yi sai ta yi kafara bai halatta ba tun da taklifin yana da duk da an san cewa ba za ta yi ba amma a bisa ƙaurin da yake cewa la bai halatta ba bai halatta a yi taklifi da irin wannan ba to kaga sai ce aslan ma ba yi mata taklifi ba a- a- saboda sai sai ce kaga a lokacin da sai ta aje azumi babu laifi a kanta inda a- a a cikin sura irin wannan ba a taklifi babu taklifi na'am fa in qila ito idan aka ce إذا علم المأمور idan wanda aka umurta ya san intifa a shar koruwar sharaɗi sharaɗin wuko sharaɗin afkuwa انتفت الفائدة to fa'idar mata yin taklifin takau التي هي أعظم shine azama akan yin aikin والجواب to menene wato ma'ana a idan aka ce cewar a fa'idar yin irin wannan fa'idar a fa'idar irin wannan ya zama tokan cewar an samu azama akan kwatanta umarnin saboda haka idan aka rasa sharaɗin afkuwar to fa'idar ma babu in an san ba za a yi ba ba za a iya kwatantawa ba aikin ba zai yiwu ba to menene fa'idar a yi taklifi da shi tun da an san ba za a yi ba ko da an ce fa'idar shi ne azama a kan yi to tun da an san ba zai yi ba zai- ba za a iya yinsa ba ina za a samu azama Aha. wannan iradi ne والجواب to fal jawab jawabin shi ne أنها موجودة wannan fa'idar akwai ta ala taqdiri wujudi shar a bisa kaddara samuwar sharadin
ويدل لهذا الحديث wa yadullu li hadha al hadith sahih hadisi ingantacce yana nuni ga wannan إن بالمدينة lalle a cikin garin Madina akwai waɗansu mutane نفعات ba ku yanke wani wadi ba إلا وهم واحد face suna tare da ku الحديث har zuwa har har ƙarshen sa
لأن هؤلاء domin waɗannan waɗanda suka wato suka samu rashin ba su sami iko عن العزم akan yin fita yaƙi ba غير منهم an samu azama akan fita عليه a- a- a- an samu azamar su akan fita yaƙin أما تقدير الشرط بالإمكان a bisa kaddara cewa akwai sharaɗin yiwuwa وحصل لهم بذلك فهم don haka sai aka samu sai suka samu sa- wato ladan mai fita yaƙi قال الشاعر Ma- ma- mawaƙi ya ce يا ظالمين ya za'ini na ilal baitil atiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala ajazin wa an qadarin wa man qama wa man qa- wa man aqama ala ajazin faqad raha yace ya ku masu tafiya ya zuwa ga ɗaki mai alfa- tsohon ɗaki mai alfarma zuwa ga hajji kenan laƙar sirtum jusuman ku kun tafi ne da jikunanku wa sirna nahnu arwaha mu ko mun tafi da ruhi da rayukanmu inna aqamna ala ajazi mu mun zauna ne a bisa rashin iko wa an qadarin kuma su bisa kaddara da Allah ya kaddaro mana cewa ba za mu yi hajji ba wa man aqama ala ajazin faqad raha duk wanda ku ya zauna akan rashin iyawa to ai kamar ya tafi ne to wannan kaga sai ya zamanto cewar a wato yayin da a waɗanda suka gagara fita saboda ba su da iko yayin da aka samu azama akan cewar inda suna da sharaɗin imkan da sun tafi sai ya zamanto kan cewa an ba su ladan kamar su ne saboda haka ko da an san cewa aikin ba zai yiwu ba mutum zai iya yin azama akan zai yi wato a bisa takdirin cewa da hannu da iko ni ma da na yi ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin wanda Allah maɗaukakin sarki ba shi ilimi sannan ya ba shi dukiya yana fitar da ita ta hanyar Allah wanda shi ne yana matsayi mafi ɗaukaka wani kuma Allah ya ba shi ilimi bai ba shi dukiya ba yana cewa da ina da kuɗi nima da na yi abin da wani yake yi kaga ai takdir ne da ina da wannan ka san baka da shi ka san ba za ka yi abin da yake ba amma ka yi azama kan cewa kai ma ala takdir cewar kana da wannan ikon da ka yi to da kaga abin da yake ka san ba za ka iya yin sa ba za a iya yin takdiri da shi domin fa'idar shine kai azama akan zaka to da dai wannan dai shine kaulin da yake mafi rinjaye kuma gashi an same shi waƙi'a da ya faru shi kansa wannan ɗin bayar da lada akan waɗanda an san sun san ba za su iya ba amma aka ba su lada ya nuna an yi musu taklif don da bai musu taklif ba da ba za a ba su ladan ba na
وقال الآمدي shamsuddin al'amidi ya ce لا يحسن التقليد بما علم المأمور أنه لا يتمكن بفعله ya ce taklifi da abin ba- ba- baya inganta akal a yi ma mutum da ya san shi wanda aka umarta ya san cewar ba zai sami ikon yi ba baya inganta a yi tallafa masa yin wannan faƙaunin mu'allif da haka faɗin mu'allif billazim tana a, da abinda a, ya, ya hannu muta'alliqun bi qawlihi taklif ya rataye da faɗinsa taklif
قوله يحرم من أمر آه، وقوله في علم من أمر أجل علم وانده أمرني يتعلق يتعلق بقوله امتنع آه، ما علم من أمر بالذي امتنع أي شيني الآمر هنا
والأمر الأخير بالبناء للزائر آه، وأمر الأخير بالبناء للفائر في علم من أمر to na jin na farkon ya zama to bil bina ilil maf'ul kenan ko fi ilmi man umir eh na'am alaihi taklifun yajuzu wa yaqa ma ilmi man umira bil ladhi tana na farko din man umira na'am a fi ilmi man am a fi ilmi man amara shi ma ya ta'allaku bi imtana wa taqrirul ma'ana taqrirul ma'anar wannan baitin alaihi a bisa wanda wato abin da yake binayi akan wannan sabani ya juzu wa ya qahu taklif taklifi ya halatta kuma ya abku billadin tana fi ilmi al-amir da abin da yake ya hanu abin da yake wato a, ya wato ya hanu a cikin ilimin wanda ya umarni
وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن amma idan al-ma'mur wanda aka umarta yana da sani na rashin iko أو جهل الأمر ko kuma ya jahilci al'amarin ولا خلاف في جواز babu التقليد sabani a cikin halaccin yin taklifi ويجوز للسيد ya halatta ga shugaba
أن يكلف عبده an yi kallifa abdahu ya kallafa bawansa بخيار bi khiyatati thawbin da ya din- da ya dinka tufa مثلا mas- a bisa misali في يوم الخميس a ranar alhamis ولو فرض أن العبد da za- ko da an kardara cewar shi bawan عالم بأمر ya sani cewar zai mutu kafin ranar alhamis بإخبار به da cewa wani annabi ya bashi labari masarar ya halatta ai wato shine ai taklifin da al-ma'mur ya san ba zai iya ba ya halatta ai masa usul jayyid alhamdulillah yanzu zamu shiga cikin mun gama babi na farko saboda haka nan zamu shiga kitabul qur'an yanzu zamu shiga cikin al-adilla insha Allah da kuma mabahithul alfaz mabahithul alfaz shine muhim yana da muhimmanci a usul shine kuma zai taimaka mana sosai wajen a istidlal wajen sanin qawaid na malaman usul سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك